نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna sha hudu sha uku da watan biyar hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana dubu daya da dari hudu da ashirin da biyar wanda ya zo daya ga watan bakwai dubu biyu da hudu za mu tashi darasi na sha takwas za mu tashi darasi na goma sha takwas a cikin wannan littafi na al-shifa bi ta'arifi hukukin Mustafa sallallahu ta'ala alaihi وآله وسلم wanda littafi kamar da muka faɗa al'adu ya ya rubuta shi wanda aka haife shi a ƙasar Andro shekara ta ɗari hudu da ainihin saba'in da shida ya rasu a shekara ta ɗari biyar da arba'in da hudu ya tsakanin mu da shi shekara ɗari takwas da tamanin da ɗaya shekara ta kabari ɗari takwas da tamanin da ɗaya fara ya masa kama ya masa gafara ita ta cikin jannatin firdausi ya ce wasu kafiran ba alfasli ma da za mu tashi fasli na hudu a cikin barin na biyu rajahatu aqlihi wa fasahatu lisanihi rinjayen hankalin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam da kuma fasaha ta iya magana da Allah ta'ala ya bada Allah ya ba shi jefafaffen hankali da hangen nesa da dogon tunani da sanin ya kamata da ya dace sannan kuma ya ba shi fasaha ta magana da kuma yin magana din yadda ta dace wa amma wa turu aqlihi yace amma zurfin hankalin Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yawan hankalinsa wa zaka'u lubbihi da kuma kaifin tunaninsa اللب إن في ذلك لآية لأولي الألباب اللب zurfafaffen hankali wanda mutum yake iya tunani da shi ya gane kaza ya dace a yi kaza bai dace ba wanda zai iya hangen nesa ta hanyar da zai san ya kamata a yi kaza kaza bai kamata ba kaza ya dace kaza bai dace ba kaza shi ne daidai kaza ba shi ne daidai ba wa kuwata hawa da kuma karfin wato ainihin hawa tunsa guda biyar shi ne ƙarfin ganinsa da ido da ƙarfin jinsa da kunne da ƙarfin ainihin wato abin da danganansa a baki da ƙarfin shafansa a harshe da kuma ƙarfin tabawarsa ko hangensa ta hanyar tunani da kwakwalwa wato sa'atun lisanihi da kuma kaifin ko harshe ko fasahar harshe ko iya magana ko azanci واعتدال حركاته دقوما ديديتون وطنسا ديديتو زما ديديتو ساكي ديديتو تفيا تفيا تفيا تفيا زما تفيا ساكي وحسن سمائله kyakkyawan tajojinsa shi ne halayensa da ɗabi'unsa na halitta da kuma ɗabi'unsa na halitta da ɗabi'unsa na halaye na kwarai fada mai yaka yake ba ko shakka fala ta kun fi muryatin min أنه كان أقل الناس سوى أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أجيل وفي زرق همك للمتاني جبايا وأركاه سيلة متي زكاة المتاني متي جبار المتاني متي أجنس المتاني متي حنجنة المتاني متي سنيا كما المتاني ومن تأمل تدبيره أمر بواطن الخلق وزواهره والذي نورا da gudanarwa annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin al'amuran da ya shafi mutane na ciki da na waje harkokin cikin gida da harkokin waje yadda ya zauna da makiya yadda ya zauna da masoya yadda ya zauna da yara yadda ya zauna yadda ya zauna da yara yadda ya mu'amala da su yadda ya zauna da manya ya mu'amala da su yadda ya zauna da matansa a cikin gida ya mu'amala da su yadda ya zauna da yaran gida hatta dai masu cikin gida suna sha'awar shigowarsa su ne matansa da iyalansa abokansa a waje suna sha'awar fitowarsa shigarsa alkhairi fitarsa alkhairi zamansa a gida alkhairi zamansa a waje alkhairi na ciki na murna shi ya shigo na waje na murna in ya fito sallallahu alaihi wa alihi wasallam ana fiye na yi aikata aikata a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam shekara goma amma bai taɓa ce min dan me kai kaza ko dan me kamar kaza ba bai taɓa ce min kaiwa da wata kyauta ba tun da mutum da ban taɓa ganin mutum mai halaye na kwarai abin ban sha'awa ba kama annabi sallallahu alaihi wasallam na na aisha ta ce mu kuma in ya shigo gida yana cikin hidimar iyalarsa shi ne hidar da ahali da komin wannan sauke wancan daura wancan duk harkokin cikin gida da shi ake yi sallallahu alaihi wa alihi wasallam matan na son shigowarsa abokan na son fitowarsa wa siyasar al'ammati yadda yake gudanar da tsarin jama'a kowa da kowa duk wanda ya zauna da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya dauka a duk duniya ba wanda annabi yake so kamar sa za ka ji kai ta ayyukan so kawai yadda zai saka mata fuska ki sauke ta ya ajiye ta ki tarbe ta ya lale da kai ya marhaba ya kuma ainihin yi maka mu'amala ta kai sai ka ji kamar ma duk duniya wanda yake so kamar ka wal khawfat da ke bantattun mutane da yake mu'amala da su na kusa da shi da kuma abin akwai ban sha'awa da kayatarwa da burgewa ma ajibi kama'ilihi tare da abin mamaki da ke cikin halayensa da kuma ɗabi'o'insa wa gajibi siyarhi da kuma kayantar da ke cikin tarihinsa tarihin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya tafi gida uku tarihinsa kafin aiko shi shi ne shekaru arba'in da ya kwashe a cikin kwarantawa tarihin sa bayan aikoki zaman sa a wata shekara goma sha uku tarihin sa bayan hijira ya koma madina shekara goma wannan su suka kafa rayuwar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam zuwa gida uku tarihin sa kafin aikoki tarihin sa ya tafi biyu bayan aikoki zaman sa a maka da zaman sa a madina zaman sa a maka zama ne na da'awa da kira da abu zaman sa a madina zama ne na gudanar da gwamnati da harkokin jama'a sai ka surorin alƙur'anin ma suka suka tafi gida biyu akwai surorin makka akwai surorin madina akwai ayoyin makka akwai ayoyin madina haka malamai suke sabani kawai uku akan ya zai a tantance makki da madani wasu malaman suka ce duk ayoyin da suka sauka wa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama a cikin makka da gefen makka kafin hijira ko bayan hijira sunan su madina haka duk durorin da suka sauka ko ayoyin da suka sauka bayan hijira ma'ana mun suka sauka a madina da kewayen madina kafin hijira ne ko bayan hijira wannan su ake kira ayoyin madina da surorin madina wannan shine kauli na farko kauli na biyu suka ce a'a duk surori ko ayoyin da suka sauka ga annabi sallallahu alaihi wasallam kafin hijira shin a makka ne ko a madina sun dai kafin hijira ne su ake kira surori ko ayoyin makka shi kuma wanda suka sauko da annabi sallallahu alaihi wasallam bayan hijira sun a makarin ko a madina in dai bayan hijira ne to wannan su ake kira surorin ayoyin madina kauli na biyu kenan kauli na uku wanda suka ce ayoyin za a duba ayoyin da suke magana a kan mutanen makka shin a maka suka sauka ko a shin kafin hijira ne ko bayan hijira in dai da mutanen makka suke magana to wannan su ake kira surorin makka ko ayoyin makka wanda kuma suka sauka suke magana a kan mutanen Madina shin kafin hijira ne ko bayan hijira a Makka suka sauka ko a Madina in dai ayoyin suna magana ne a kan mutanen Makka to sunan waɗannan ayoyi ko waɗannan surori surorin Makka ko ayoyin Makka wannan shine kauli uku Imam Suyuti da ya kai su a cikin Al-Qur'an Qur'an fi ulumul Qur'an yake kaulin tsakiya din ya farin jayi cewa ana tantance mace da majami ta hanyar hijira bayan hijiran annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam daga makka zuwa madina duk surorin da suka sauka kafin hijira ko a makka ko a madina maganar mutanen makka suke ko maganar mutanen madina shi dai kafin hijira ne su ake kira mace duk kuma wanda suka sauka bayan hijira shin a makka suka sauka ko a madina maganar mutanen makka suke ko maganar mutanen madina sunan su surorin madina wannan kauli ke farin jayi sai ce wanda ya duba sirar annabi sallallahu alaihi wasallama yadda ya rayu da mutanensa da al'ummarsa kafin hijira yadda ya rayu da su ya yi hakuri da su bayan hijira da yadda kuma ya yi hijira ya koma madina ya ta hakuri da mutane iri iri masu ainihin ilimi da jahilai makiya da masoya mata da maza da yara kowa na annabi ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam har makiyansa suka ba da shaida akan haka abulan amma asabahu min al-ilm sannan kuma abin da Allah ya farara ko kuma ya farara shi annabi sallallahu alaihi wasallam na ilimi wa qaddarahu abin da Allah ta'ala ya kaddara min al-shar'i na shari'a duna ta'allumin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya san ku ba ta hanyar koyo ba sabata wanda ya gabata ba zuwa in zauna a gaban malami aka koya masa ba allamahu shadidul quwa wannan shine mu'jiza da ta fi taure kai a cikin mujizozin da Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam cewa duk inda mai karatu yake inna mal ilmu bil ta'allum koyo yayi amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai koyi karatu da rubutu a wajen kowa ba amma ya zo da abin da iga gari masu rubutu da masu karatu da masu fasaha da masu technology da science na kowane zamani na kowane lokaci daga jiya yau da gobe yanzu da yanzu da in an jima har akwai wani baturan jamus wanda ya musulunta ya rubuta wani littafi ta hanyar bincike mai suna da larabci al-qur'an wa ilmul hadith ko qur'ani and the modern sciences qur'ani da ilimin zamani wanda in ka ga research din da ya akai shi wani fanni mai ban mamaki wanda ake bincikensa a yau ko a yanzu yanzu to annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi a cikin alqur'ani tun kudan karni goma sha hudu da wani abu da ya gabata misali likitan fata ya yi bincike a wannan karnin a wannan zamanin ta hanyar kayan bincike da ake da su na zamani ya gano cewa fata wacce take lullube nama ta waje wacce take kan iska take kowa da gumi take shakar sanyi da zafi ita ce ta fi komai ɗaukar zafi a jikin ɗan adam shi kuma ji alƙur'ani na cewa kullum ma rabu da juluduhum bajjalnahum juludan ghayraha liyadhuqu al'azab sai ya mamaki haka da cikin bidiyon na gani likitan ɗan ɗan kanan yin mamaki na wannan mai wannan binciken fata ba mai rubuta littafin binciken jamus akan ta kan bidon sa aka yi ai mamaki yake a nan ne ce da lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama abin da ya so da shi ku ji ne daga Allah ta gani a lokacin babu kayan zamani ba kayan bincike da za a gano wannan ilimin ya ce yanzu mutum ya shiga karatun likita har ya zama profesa a ilimin likita sannan Allah ya sanar da shi wannan ilimin haka da da aka yi maganar kogi a ƙarƙashin teku a cikin alƙur'ani a ayoyi da dama geographer ذكر بأن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتفريق الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون suka yi mamaki yadda suka ce wannan ya taɓa zuwa bakin kogi aka ce a tarihi ne abu biyu har yanzu ana tsammani ne shin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya taba shiga jirgin ruwa ya ma taba ganin jirgin ruwa ya taba zuwa bakin kogi a tarihin sa an taba samun inda annabi ya je bakin kogi to sai in ya tabbata haka ne to wanda ke taba hawa jirgin ruwa ba zai je bakin kogi har ya nazarin kogi ya zo da abin da sai da aka shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da wani abu sannan aka bincike aka gano waɗannan abubuwan lallai wani abu daga Allah ne wannan kuma magana wanda ba musulmi bane duka ga makil hajj wanda muka karanta littafin fasatin da ya gabata mai zahan 100 error a takaice mutum ɗari da suka fi kowa fahimta da kwarewa da amfani da ɗan adam a tarihi yake mutumin da ya fi bindige ta annabi Muhammad tare da Michael Hart kane ne Michael wannan haka na an samu waɗannan abubuwan suna nan da dama a cikin mu'jizar ilimi wanda wani malami yana nan a masa wani profesa masanin biology ko malamin addini yana bincike ta hanyar abubuwan da Qur'ani ya faɗa da abin da ilimin zamani ya binciko irin su fala uqtu bima tufsiruna wa ma la tufsirun ita ka kalli rana hasken da ke kafin hannunka in ka tara rana ba shi ne kuma wanda kake gani da idanka a jikinka ba saboda hasken sai ya yi tafiyar kilomita miliyan ɗari da hamsin zai zo kafin hannunka kenan wanda kake kallo ba shi ne wancan bai karaso ba ma tufsirun wa ma la tufsirun ne ku fito da abubuwa a cikin wannan aya masu ban mamaki a cikin ilimin bincike da na zamani haka nan magana kan da ke ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين akwai likitocin da suka bincike akan wannan suka gano ilimi da yawan gaske to wannan duka mu dama ba don mu suke wannan binciken ba dan kansu ne su ne ba su gane ba su ne ba su fahimta ba su ne ba su miƙa wuya ba mun mun miƙa wuya tun ɗari bisa ɗari ko ɗari bisa dubu in ma akwai دون تعلم قرأ ما تعالى أنت أتو أهنم قوة أبدا يا رجايا ولا ممارسة كما يقول جي أبدا مثلا تقدمت وانا أتكي أنسامو كو أتاري ننسا يا تقيم بوغيا ko ya zauna da wasu ƙwararrun masana siyasa ko masana tattalin arziki ko masana zamantakewa wanda ya koyi wannan abin ta hanyar su. Duka waɗannan abubuwa tsarin rayuwa, tsarin siyasa, tsarin tattalin arziki tsarin zamantakewa tsarin mulki tsarin soja duk wani tsari na rayuwa technology da science da harka da suka fi economy da social life da policy da dukkan abin da ake kirgawa a yanzu ci gaba ne to annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya koyar da sahabbansa a wani kafiri yana cewa rigimar da suka fi duniya gaba ɗaya da kasa warware ta yace da annabi muhammadu zai dawo sallallahu alaihi wasallam a ba shi jagorancin duniya ka aje masa kofin shayi a gabansa yace kafin ya gama shan ne kofin shayin nan ya aure matsalar duniya da masu daya wani kafin yake faɗa wannan والحق ما شهدت به الأعداء ولا مطالعة للكتب منه ko ba taɓa samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsinkaye wasu littattafai ba a ce an ganke na duba littafin tattalin arziki ko an ganke na ya sa ya kware a kan tattalin arziki ko a ce an ganke na duba littafin sciences ya sa ya zo da maganar science to ai ma ya zaɓi da waɗannan karatu cikin duka yanzu ba mutum sani da yake ɗauka ba ya je ya kai a ce wani physics yake karantawa wani medicine yake karantawa wani political science yake karantawa wani mass communication yake karantawa wani law yake karanta ga shi nan sai ya zaka cikka karanta fannonin duniya gaba ki ɗaya domin duk fannonin duniyar nan gaba ɗaya an samu wasu mabiya suna da alaƙa da alƙur'ani a binciken da ake na yanzu yanzu wanda abin da ba gano ba kun ga ƙur'ani kenan littafi ne a alami na duniya gaba ɗaya ba na wata kabila ba ne ba na wata kasa ba ne ba na wani jinsi ba ne ba na wata kabila ba ne Allah ya aiko shi ne ka fatan linna da dukkan mutane da baki sai Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ta shari'a ta da musulunci da yazo da shi ya bambanta da abubuwa da yawa da sauran shari'u da suka gabata waɗanda ake yi yanzu na ɗaya a cikin shari'a annabi sallallahu alaihi wasallama ta gane dukkan fannin rayuwa babu abin da babu na biyu alkulu shari'a annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan ya zamani ko lokaci ko yanayi da zai canza ta na uku ayyuka sautin aikatawa shari'a musulunci wata annabi sallallahu alaihi wasallam ya da ita mai sautin aikatawa ce ba wahala ba wahalarwa to wannan suna daga cikin mumayyazat na wato addinin musulunci ولم ينتهي من رجحان عقله يجي وأربع شكا قلت ما ليه شكا في رجحان عقله تكرين جاية محمد النبي صلى الله عليه وسلم وقطوب صحبه دخل مرورا حتى فهم تبقى النجم الصاحب السقوط يحكي كنا قول مرورا حتى لأول بديحة أخرى تنحله wanda ake kira kallon kuka shine fadiha nan ta ce kawai kana kallo ba ma sai ka rika amuri ko kayi nazari ba fala ya ta ila ila nazarin wa tafakkur wa ta'ammul abinda ba in ka kalla ba sai ka nemi hujja da dalili ba kamar tsakiyar rana kuke sai mutum ya ce ka ga rana kana da kai da sani za ga rana ba tare da sai ka yi nazari ko bincike ko saurare ko leke ko hange ba shi ne yake wato wani da ake cewa wato abin nan abin da za ka ganci nan take kuma ka yarda da shi nan take kuma ka fahimce shi nan take wani malami yana cewa wala yasa ya sifu fil azhari shay'un idza ihtaja an-nahar ila dalil kuma ba abin da zai inganta a cikin hankalin mutum in sai an ba shi dalilin fitowar rana ba rana a gaban sai ce ne dalilin ta fito وهذا wannan malam yace min ma la yuqtaru ila taqrimihi li tahaqquqi wannan ba a bukatuwa zuwa ga tantance shi da tabbatar da shi saboda abu ne tabbatar shi wa kad kana wahid munaffidin wahid munaffidin wanda mun gabatar da tarjama a baya yace qara'atu fi ahadin wa qara'ina kitaban na karanta littafi saba'in da daya kawai da su sai na samu a cikin dukkan littafan nan saba'in da ɗaya fi jami'a annan nabiya sallallahu alaihi wa sallam arzahu nasa a'lam to annabi sallallahu alaihi wa sallam shi ne mafi rinjayen hankalin mutane gaba ɗaya wa akbaru ra'ayin shi ne mafi fitinsu a wajen ra'ayi a sanin ya kamata wa fi riwayatin ukhra fa wajadtu fi jami'a sai na samu a cikin dukkan littafan da na karanta أن الله تعالى لم يؤت جميع الناس من بدء الدنيا الى انقضائها كما تعالى لبعض متعلقة كل جبر دنيا حتى تلقيتها من العقل حمدني في جنب أهله صلى الله عليه وسلم cikin in an kwatanta ko aka auna ko aka misalta da hankalin da Allah ya ba Allah sallallahu alaihi wasallam illa ka tabbata ramin min bayin rimani duniya sai dai a ce kamar kwayar yakin su a cikin yakin duniya gaba daya wa kana mujahidun malam mujahid ya fada wanda shi mujahid sunansa ana ma'alkunya da abu muhammad yana cikin manyan tabi'ai masu karatu masu tafsiri wanda ya ce ya yi adadin sauka mai yawa ta alkur'ani a gaban abdullahi dan abba yana cikin manyan almajiran abdullahi bin abba hadisi ne masanin tafsiri ko malamin hadisi an haife ta a shekara ta ashirin da ɗaya bayan hijira a cikin kirafa sai na umar ya rasu a shekara ta ɗari da biyu bayan hijira wasu malaman masu kace ya yi sujjada ya rasu a sujjada ya rasu ya yi sujjada kuma wanda bai bace nan sai a lahira yadda kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam idan kafa fi salati yara man khalfahu annabi sallallahu alaihi wa sallam yana sallah yana ganin wanda yake bayan sa ba tare da yawon wani ba kama yana man bayyana ya dangi kamar yadda yake ganin wanda yake gaban sa wa bihi fukkira qawlu muta'ala wa taqallubaka fi sajidin da kuma sujjudawan ka cikin masu sujjada an yi fasara biyu wanda muka ce wanda suka ce cikin masu sujjada wato na halar da ya biyu wanda na halar da ya biyu wanda ce a cikin sahabban ka dan su ne masu sujjada wannan shi ne fassara da ibnu kasir ta karkan yarin jaya a cikin tafsirinsa bayan ya kawo duka fassarorin guda biyu wa fil muwatta ya anhu alayhi salam ya zo a cikin muwatta ta imam malik inni la arakum min wara'i bahri ina ganin ku ta bayana wa nahruhu an anas bin sahihayn an aisha radiyallahu anha mithluhu قالت زيادة زادها الله إياها في حجته wannan wani tsari ne Allah ta ta ya ƙara shi zuwa gare shi a cikin hujjarsa wasu ba da ruwaya a cikin wasu tashi ruwayoyi inni la anzuru min wara'i kama anzuru min bayni yadayya ina kallo ta baya na kamar yadda nake kallo ta gaba na na Aisha ta rawaita wani hadisi Imam Bukhari ya rawaito shi da Imam Muslim barka na farko wasu wakura a wata ruwaya inni la ubtiru ina ganin mun ka fara tattara ta kama ubtiru min bayni yadayya kamar da nake gani ta gaba na wannan abdurrazzaq ya tura ya wuce a cikin musannaf da hakim a cikin mustadrak wa kana tasiru bin mahalad an aisha basiru bin mahalad ya mai da jana aisha Allah ya kara mata yarda رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى في الظلمة كما يرى في الضوء النبي صلى الله عليه وسلم يرى جني أتكن كهو كما يرجع يتجني أتكن أتكن وأن رواية ابن عدي رويته أتكن مسنة تلك الإمام البيهقي أتكن دلائل النبوة في إمام البيهقي بها رويته أن عدي يتي إسناده بعيد أتكن الضعيفة شكل محمد ناصر الدين الألباني رقم لا يكتب أربعين دقيقة يدي وانا حديثي موجود هو الولد المسجد عليه كان ابن المديرة محمد بن المديرة وانا مسلم ما لم يكن كنت كنت دايم سريعة كنت لما أدنى كيف يدي وانا والأحباب كثيرة صحيحة يدي لأباريكم إن جنت معاتية وإن جاتتو في رؤيته صلى الله عليه وسلم الملائكة abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa mala'iku ko ya ga mala'iku da yawa da yawa zuwa ga Isra'il ya ga mala'iku haka nan kuma mala'ika Jibril ya ce zuwa ya ce har ya ganta cikin surar sa yana da fuskike dari shida ko da fuskike ɗaya a duniya wacce ya fi da kuma ganin da yawa ke kanu yadda wanda ɗan ya zo ya aika mutane ko na jera sallah ita ana ya taimake ni na dinki makogoron sa na tashi shi a makokinsa sai da harshen sa ya tsakko a kan hannu na ina iri wato sanyin harshen ita in banda na tuna a zuwa ɗan uwana annabi Suleiman da ya ce wa rabbi anni mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di da na daure shi a jikin amudin masallaci ya ana dina ba su su yawo da su su wasa da shaitan saboda wata addu'ar ya fi sa'a a cikin da kuma zuwan sa da yayi wa aljanu wa azu Abdullahi bin Mas'ud ya je yana tafiya sai ce wai a baya Abdullahi bin Mas'ud ya ce ni ne yake to bari in maka wani zane ki da kike ka zauna Abdullahi bin Mas'ud ya ce ga wannan zane ki zauna kike kakka fito kakka fito kike to ya Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zauna Sai Mas'ud ya ce sai ga ko in ga ta ta so wata tsirin karatu kuwa yin yin yin sai ta ga daidai ba shi wannan daɗi sai da ta karwa a ce aljanu ne na duniya suke sanyo gayya ƙungiya ƙungiya da ƙasa ƙasa suke karuwa a majiyar kuwa yake na dinga jin wata ƙara da harguwa sai na haka zan fito sai suna da maganar annabi sallallahu alaihi wa sallam da yake sakka fita daga wannan zani kusa addini duk an gina ta kan ni tsawiya da biyayya to za ka yi zaman ka da haka ce kanto na sallallahu alaihi wasallam sai da ya gama aljahu aka musu wa'azi a karantar da su suka tambayoyi na sallallahu alaihi wasallam ya amsa sannan ya dawo da ya dawo sai shi ma ya shigo cikin wannan zanen suka zauna shi da dan mas'ud sai ke dan mas'ud sai dan mas'ud ya ce mai tambaya ai na ga kaza kaza kaza ai ta aljanu ne na kasa kasa suka zo jin wa'azi yadda ai na kai na fito da ka fita da ba za ka yi ganin ka ba duk da talaka sai aka abin sallallahu alaihi wasallam ya ce to ni ma ba zan kwanta sai kuma sai kai gadi na saboda na dade na ku gane ban bacci ba ina ta musu wani sai abin sallallahu alaihi wasallam ya kwanta sai dan Mas'ud ya zauna kusa da ya dunkula hannu yana gadi annabi yana bacci sallallahu alaihi wasallam sai sai ya ga wasu fararen mutane a cikin fararen kaya sun taho sai ya taho sai ne ya annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya wuce ne ya kafa sai ga sun tsaya da wani shi ne yana jira da gina za su da yake cewa ne misalin wannan mutumin mai barci ɗan masauki yana ji suka yi bayanai haka kan annabi sallallahu alaihi wasallama ko kuma sai suka sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya farka suke da kaje ni suke ai na ga wasu mutane farare guda biyu sai ya kai a daidai kanka sai ya kai a daidai kafa ka suna ba da misali da kai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce malaiku ne abin da suke cewa shi ne Allah ta misalin wannan mutumin kamar misalin wani ne ya haɗa walima a wani gida ya haɗa duk abin da ake bukata mai daɗi a cikin wannan gida sai ya tura ɗan sako su zo su kira mutane zuwa ga wannan gida su zo su ci wani masu su san gidan ba san kafar kaɗai ya san gidan shi ne sai ya je wannan gidan wa zai yi san sako idan ka zo wani ba san sako ba za ka je gidan sai ka to wannan misalin da suka bayar da ni suke san sako sabon shi ne Allah ni ne wanda aka haifa da safa gidan kuma da aka tare da na daɗin shi ne aljanna yake to duk duniya in ta jini ha za ta shiga aljanna shi wanda ka lani ba aljanna ba ka ganci ba to ni ne bai biyo ba in da ya biyo ne zai shiga aljanna wannan hadisi ne sahihi wanda shi ma ya magana akan wato maganar aljanu din da gani wani fi an najati kuma an rarrafa cewa an ɗauko masa na jaji zai wani ruwa malamai sun ba mata na jaji ya rasu ne shekara tara bayan hijira kuma ya musulunta ya yi kauya da annabi sallallahu alaihi wa sallam amma annabi sallallahu alaihi wa sallam bai je abaita ba shi kuma na jaji bai zo makka ba bai zo madina ba amma ya ji labarin kirkinsa da mutuncinsa da yadda yake ba da dama da yanci a yi addini a ƙasarsa da sababai azaba sai musu azaba tsanani ya musu tsanani sai Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ki hijira a kasar Habasha wasu da ba a abun hawa wata a kasa yanzu ka duba ma daga cikin Makka zuwa Habasha ta tsallaka ruwa kuma tafiya ce mai tsakar nisa amma ba ku da wanda ya hawa kasa ya kawo a kasa miki biya ka ne ya mutu shi ne ayyana ta farko man ya fari min bai yi muhajirin din Allah wa rasuluhu thumma yudriku al-maut wa la yuqa ajruhu ala Allah kamar da ya tabbata a hadisi akwai sunan sahabin na manta ne to annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito ya masa sallah hatta salla alaihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa sallah wa aikin maqdis fina wa sarahu li quraish haka nan an ɗauko masa surar baitul maqdis lokacin da ya dawo daga Isra'il ya ba wa kurai tawar labari na je Isra'i kuma na je Nijirani. Nijirani shi ne tafiya ta daga Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Daga al Masjidil Aqsa zuwa saman Babu zuwa inda aka yi so wannan shi ne Nijirani. Shi kwanin suka mamaki haka abu musulunta ma suka fara fita. Rabu kuma ya wuce hankali. Kamar da zamani da ilimin zamani wayewar zamani da ci gaban zamani da su taɓa tunanin a cikin ilimi ma aka je ba ɗan adam ya yi abubuwa masu mamaki ba irin waɗannan. Mu yanzu muna mamakin ainihin wato wa zai saka a cikin musulmi don zuwa Isra'ila da Iraki. Kuma wanda kake gani a hannun kafarai ma na ci gaba sun fice da aya ɗaure annabi daga Allah. Ku duba intanet, intanet na networking wanda yanzu ta hanyar waya za ka iya tsinkayen duk duniya da baki daya sai dai ba ka da adireshi kamfanin mutane wato masana'antu ne makarantu ne duk za ka iya tsinkayen ba ma suna ga waya din nan kuma wata wata da aka jera amma yanzu mutum yana nisan duniya kana nisan duniya iska din nan ka ɗebi sautinka da muryarka ka kai masa ka ɗauki hotonka a iska ikirawa ikirawa har ya tsallaka ruwa ya tafi duniya ta ƙarshen ta samu hoton ka tana kallon ka yana kallon ka ina magana ga ɗan jikin nan ɗan ce ta yau kalli ta ba ɗan ce amma sai kawo maka duk duniya ɗan ce za ka kama da ɗan ƙarfi mai sun ce da faranti mai kama da ɗan ƙarfi amma sai ka tana kallon duniya yadda ake abin yanzu kake ganin ka da hoto da tura da sauti wannan kuma mu'jizar ilimi ce wanda Allah ya yi a wannan kafin kun ya nuna mana duniya ba komai ba bakin sun sama ne lodin mutane yanzu jiragen da muke amfani da su a Afirka duk sun yi asiya an daina amfani da su yanzu an yi jirgi da ba zai zo Najeriya ba sai dan yin farka duk jiki jiragen mu ba shi da iya fatin da zai farko yana nan an ba shi ba yanzu an yi wanda ya kusa da gudun haske in ka haka in kira ku tare na tafi da jirgin. Shirin ne ilimi ba da suke fara a abin nan a motsin cikin ya kake kawai suke na yadda gudun ba a kasa na an mutu a mutu bayan amma auna shi a cikin wannan wata biyu da suka wuce aka auna shi an zuwa mutum ɗari shida da an yi wula su mutum kilomita a cikin ɗan sakanni sun je sun dawo abu wanda da aka gwada wani ya ce an kana da an kai da wani zuba ce ta ilimi ka shiga wani abu a gwada ga fara dan adam kimiyyar ta ta kai yana zuwa kan wata kan sauraro ha ga shi na abubuwa da dama sararin samaniya an je an jibbire kan fasoji an aje mutane akwai wanda na gani an nuna shi a gidan talabijin na aljazeera ana hira da shi shi ne musulmi na farko wanda aka kai shi kan wata ya karanta alkur'ani malamin kimiyya ne dan misira shi ne musulmi na farko da ya fara kasa doron mata ya karanta alkur'ani ya karanta su wajen ya nuna mu'jiza shi musulmi na yin jirgin da ayar Allah kafiri ne zai ta mamaki shi ko musulmi ayar Allah da kwarewa Allah da gwanin da Allah yake gani cikin yadda yake gudanar da al'amuransa al'alim al-hakim yana kanin ilimi da hikima shine science da technology technology shine hikima science ilimi to Allah ya wasa wa kansa da wannan ayar Qur'ani da yawa wallahu aliman hakim wa kana Allah aliman hakima yasa ilimi da hikima an suka haɗu abin na bukatarwa. Kun yi nan, ƙoƙarin suka ce su mutu yadda annabi ya je ma ɗaukin majalisa a wannan daren ba. Domin tafiya ce da suke ƙaddara ta da kwanaki ko watanni. Suka ce amma in ka je za mu maka tambayoyi tun da a tarihin ka musamman da taɓa zuwa gurin ba. Ka wasafa mana gurin yadda ya ce a cikin mu na akwai da suka To daga dare, annabi sallallahu alaihi wasallama bai ɗaya yanin lura bai taɓa zuwa gurin ba. sai da malaika jibril ya dauko tura masallacin ya ga a kan hannun annabi yana gani da sai su ce ko a kaza a daidai ina kike so ki kana daidai kaza akwai wata bishiya a daidai bangare kaza da ta irin ce ce ta irin kaza ko ko shi na hanya ne kike fitar da kai masallacin yake da sadaka da kai mutum da ayyuka wannan za ki fitar da kai kaza da kike da kai kaza jama'a da yani wannan ya tabbata a cikin inda ta su a abin mamaki والكعبة إلا بنا مسجده يقول ولا حديث دا حتى رويتو ابن حبان رويتوتي سوى النبي صلى الله عليه وسلم اعتدى وتكعب رزق الله في جنة في هذا الإنسان يقول أنا أكتب ملائكة الجنين في ليس جماعة وجم وصف على سيدة كعبة إن تتلع لهم وقد عفى عنه أن من كان يرى في الثريا أحد عشر نجما رويتو أنت قاعد على رويتو تعطيني dan maganganu a kan isnadi kenan ko ana bin kada ya ce surayya a hada ashara na zaman yana hango tauraro goma sha daya a surayya wato surayya dandazon taurari ne akwai ɗaya amma ya ce kiran surayya wata ne haske amma su dandazon taurari ne wanda suke karkashin milki way a kola suke unguwar rana kusan duniyar sama unguwanni unguwanni wanda suka karanta ilimin astronomy ilimin sararin samaniya sun san wannan abubuwa ne suna ilimi ne zaman kan ilimin sararin samaniya na idan geography na secondary ana koya musu duniyoyin nan guda tara wanda suka fi kusa na islami wanda suke kusa da ainihin wato ko suke unguwar rana wanda suke abin da rana wanda suka fi kusa da rana ya suka fi nesa da rana mercury suke tafi kusa da rana ko wanda aka ce kwanan nan ta zo ta wuce ta da rana wanda kuma ba za a sake yin haka ba sai shekara da miliyon abu shi ne turawa suka dinga samun kudin su ana samun microscope da telescope suna hangen wannan abu. Akwai haka malam sai ba ake so a haɗa ilimin addini da na zamani da imani da Allah da manzonsa. Wannan shi ne sinadarin. In dai ka imani da Allah da manzonsa to duk abin da ka gani ne ban mamaki Allah kake kallo. domin ko da ɗan adam ya kirkira to Allah ya kirkiri ɗan adam ɗin da abin da ɗan adam ɗin ya kirkira. kaga ko Allah shi ne gwanin kenan mai gudanar da kuma wa hadhihi kulluha ma'mulatun ala ru'yati al-'ayn wannan duka gani ne da ido wa huwa qawl Ahmad bin Hanbal shine qawl Imam Ahli Sunna Imam Ahmad bin Hanbal wanda aka aike shi a Baghdad kullum da yaro yanzu da kabarai suke ta ta kanta a shekara ta ɗari da sittin da hudu aka aike shi a cikin birnin Baghdad ya rasu a ainihin wato shekara ta ɗari biyu da arba'in da ɗaya ina da shekara tamanin da ɗanta imamu ahlus sunna wal jama'a وغيره من ذلك وضع بعضهم الى رجلها الى العلم وكما كنت اسمي والظواهر تخالفه اما ظاهر يرى كما جرى سمي قولها حتى بني ايده ولا إحالة في ذلك يتبع مما غير بعض كورها بعض كوكي وأسوانا وهي من خواص الأنبياء يرى لدى السنة رد الله يتبع كأن ما وارثي واحتفالهم وكما قلت أبي أوتنس لأعلى عنده أن أنا يأتيك شاب أقل ورا الجماعة كما أخبرنا أبو محمد عبد الله بن أحمد العدل في كتابه أسل الكابلة حدثنا أبو الحسن المقرئ الفرزاني حدثنا حدثتنا أم القاسم بنت أبي بكر عن أبيها حدثنا الشريف أبو الحسن علي بن محمد الحسني حدثنا محمد بن محمد بن سعيد حدثنا محمد بن أحمد بن محمد بن سليمان حدثنا محمد بن مرزوق حدثنا حمام حمام حدثنا الحكم عن قتادة عن يحيى بن وقاد وهو يحيى بن وقاد عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال لما تجلى الله عز وجل لموسى عليه السلام كان يبصر النملة على الصفا في الليلة الظلماء ظلماء مسيرة عشرة فراتها وانا حديثي ما لم يكن كم كريم سوري يا صحوة ظاهر القرآن وانا قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخرج موسى كبيرا فلما أفاد قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين wani aya a cikin abubuwa da yawa sun faru wanda malaman tafsiri sun fara musamman ibnu jarir a tabari da kuma ibnu kafir sun yi dogon bayani karkashin wannan aya mai kayatarwa wanda idan mutum yana da lokaci ya koma tafsiran nan guda uku zai ga abin mamaki kira tafsirul qurtubi al-jami bi ahkam al-qur'an na imam al-qurtubi al-imam al-qurtubi da kuma tafsirin ibnu kafir da kuma tafsirin ibnu jarir a tabari karkashin wannan aya ita kadai kawai za ka ga abun mamaki da maganganun sahabbai da tabi'ai akan ma'anar wannan aya da kuma rabbi da ɗan bid'a musamman mu'tazila da suka ce ai a cikin aya an ce lam tarani lam kun zuwa shi ya fi wannan girma in ka gama yake ce ka fa ta zuwa al'akar yadda ake yake bin mali in ka gama yake ce kuma ka sa al-mubni an fito da Iraq shi na wannan malamin ne shafi wannan abubuwan din na littafi ne mai ban mamaki wanda kowace kalma ta harkar larabci da ake amfani da ita sai da ya kawo ta ya kawo dukkan ma'anonin da suke dauka a iya saninsa da iya abin da ya tabbata a harkar larabci to yake lantan nan mu'tazila sun yi kuskure annafin da lan yana iya daukar nafari na dindindin yana iya daukar nafari na wani lokaci Allah ya gaya mana cewa kafirai wadan ya tamannau bu abadan bi ma kaddama ta yi ba za su taba burin mutuwa ba har abada saboda abin da hannun su ta aikata nan an kara ma da tauhidi wadan ya tamannau abadan an sa nan din kuma an yi tauhidin sa da abadan amma kuma Allah ta Qur'ani ya gaya mana cewa za su burin mutuwa a cikin wuta fa na dai ya malik ya qad alaina rabbuka قال إنكم ماكثون anan Allah ya ce ba za su taɓa burin mutuwa ba har abada kuma a cikin wuta ya nuna mana za su burin mutuwa yin azaba sai azaba a su kira mala'ika mai tsaron wuta su ce ka roƙa mana Allah ya kashe ke kala innakum ma ki suna ku ba masu mutuwa bane masu zaman dindindin ne kun ga ce ke nan nafin da nan zai iya ɗaukan korewar dindindin zai kuma zai ɗaukan korewar ba dindindin ba sai sa ibn abbas ya fassara ta da lan tarani fi dunya ita domin da ganin Allah gaba ɗaya mustahil ne a duniya da lahira to da annabi Musa ma ba zai nemi ganin Allah din ba don annaba sun fi kowa sanin Allah ha a cikin nan ganin Allah a duniya Allah ta'ala ya ce ba za a gaisa a duniya ba har kenan ya kore gani na daya ya kuma tabbatar da ganin sa a lahira wujuhun yawma idin ناظرة إلى ربها ناظرة وأن fuskoki a ranar kai na ce nake da daɗi kan na na sha ila rabbiha nabi tana kallo zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala شيء لما تجلى الله عز وجل لموسى عليه السلام كان يبصر النملة ينا لأن يتجلى لكي ينا حنغو تروروا على الشفا أكن تنجلل الجود كل ليلة الظلماء أتكن دري من سنن الجهو مسيرة عشرة فراتها كثير فرسخ الجومة فرسخ الآية شيء كيلو ميتا mil uku mil talatin kenan kilomita kusan arba'in da wani abu da biyar daga nan zuwa ina kenan kilomita arba'in da biyar Bikin ya kilomita arba'in da biyar daga nan wajen arba'in da biyar daga arba'in da biyar ba wasa ba misali mu ce warzo daga nan zuwa warzo a cikin duhun dare in ba komai ita nan wuta zai hango su ruwa kana tafiya a cikin duhu to wannan mu'jiza ce in ya tabbata hadisi ko Allah zai iya yin da haka annabawa ai ba ita ma darajar su da abin su daban ne da sauran mutane Allah yana ba su mu'jiza ne ban mamaki domin su karantar da jama'a su nuna wa mutane cewa Allah ne ya aiko shi ne mu'jiza da ma abin da zai gajiyar da mutum kun ga al'adu iya ya rubuta a cikin sa saboda abu biyar na ɗaya kan al'imani da annabi wanda bai imani da shi ba ne da abin da yake faruwa a cikin alkifa yanzu abin da ya kawo ya zo ya imani da shi wanda ya imani da shi ya ƙara na biyu a gaskata shi da abin da ya kawo daga Allah ne na uku a so shi fiye da komai fiye da kowa duk wani halitta da Allah ya yi ku sai ka fi son manzo Allah fiye da wannan tun da son babanka da babanka da ƴaƴanka da danginka na wajen uwa da na wajen har zuciyarka da kan kanka sai ka fi son manzo Allah fiye da shi yana gaskata duk labarin da ya ba a fi ka a so sunnasa a kare mutuncin iyalansa da matansa kuma a shiga aljannan hanyar wannan shine makasudin rubuta littafin ashiba shi yasa ke kawo ruwayoyi wasu mun zo kansu mu ce sun inganta kamar da malamai suka faɗa wasu kuma mu ce su inganta ba kamar da malamai suka bayani ko ne dai Allah ya saka mata alheri manufar su duka shine kare addinin musulmi ba wanda ya dane cutar da addini ولا يبعد على هذا أن يختص نبينا صلى الله عليه وسلم بما ذكرناه يجب بدأ من نيسا ما هو أبن نيسا كاوى بني أمسا أبن دي جباتا Allah ya ce banta annabi musallallahu alaihi wasallam da abin da muka ambata a wannan bayi hada Isra'i bayan zuwan sa Isra'i wal qudwat da kuma rabauta bi mara amin ayati rabbil kubra da rabauta ya da yin a ganin ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala masu ban mamaki wannan hadisi na Musa na Musa Imam Tabarani ya rawaito shi cikin ya rawaito shi an kasada a to ba wanda ya rawaito shi daga kasada sai hasan wannan ya rubuta maka kasada illa hasan hasan ya rawaito shi ma'ana yake manta ne وقد جاءت الاخبار لا بال تنظر ان جاءته بانه صلى الله عليه وسلم قرا ركانا النبي صلى الله عليه وسلم يا دوكي ركانا يا ليكا في كذا أشد أهل وقته شيء مسي كلكم متعنا لوكتنسا murtaɗɗen mutum ne ka dauki ɗan kokawa irin su haujan sunan da ake kawo da tuwaye da tuwaye ɗan kokawa nan masu ɗaukar mutane suna fika da ƙasa masu cin ɗanyen nama irin su wani fiye da ɗan kokawa ya zo da murtaɗɗen ɓangunsa da buɗaɗɗen ƙirjinsa irin na bari da samamman cikinsa ka kawara irin waɗannan wanda take ganin yanzu irin fika cikin nan ɗan kokawa murtaɗɗu suna tafiya ƙirjinsa a sama cikin siyasi masu ƙirjin babu zai ya murɗe jijiyoyi sun tashi ya zo majalisa ya ce shi zai musulunta amma sai an kare wa kana da'ahu ila islam annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi zuwa ga musulunci wannan hadisi ya inganta ka koma cikin littafin doktor Yusuf Qardawi ne suna al-halal wa al-islam da kuma ta hakikin sa mujallabi guda wanda kan Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah yayi mai suna Ghayatul Maram fi takhrij ahadith halal wal haram yayi takhrij hadisin da sauƙin sa da hanyoyinsa yayi bayani akan ingancin hadisin cewa wannan mutum sun yi kokawa da Annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya ci shi da kasa har sau uku وصار أباه كانت في الجاهلية هذا يا كاير ده وانا مسلم فيما أبون من نسمي واتوكي بين تسكي كهاني فيما أن كان بابون سعلام من الجاهلية وكان شديدا مسلم ما يتنى من كلبي أنت يا مسلم كأشكرا تتفق عن هجرة فتوه مكة يا رسول أشكرا تتكرن ده هدو أمدينة في رخانة وعاوده ثلاث مرات سوءكو كان حارس ya zo yake a kare shi ita magana ce shi karfi ya sani ba da san magana wa ne ina karaye shi aka tuka da kasa kuma yake to har da sa tunciya lokacin duk a magana abubuwa ana maka ne duk abubuwa da yawa a madina suka kai to da haka yake da shirya ba da to shirya ya sake daurewa jinsa ya shiri sosai ya tada kwanjinsa ya tada karfin ya sake mummurtsewa aka sake rarumar sa annabi ya sake manna shi da kai aka faɗa da annabi ya sake shiryawa ya sake daidaitawa ya sake kintsawa annan sulari salama sake halumarsa ya sake naya ta annan sulari salama ta to kashe nan kada kai za ka ba da cinki to za a kada kai kuma ka rufe cinki abin ya yawa ka koma gida ne za ka ce wa iyalan ka zai ce ku ya kula da cikin ne shi ne mai mai da'awarsa shi dai bukanan shi ne ya musulunta shi bukanan shi wancan ayi a zamanin jahiliya كل ذلك يقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم أتذكر كنا النبي صلى الله عليه وسلم أنا أتيك إلى كذا إذا أتي مسلمين أنا أقول الله ما تكرب إيماني ما تكرب ما تكرب دوسيا ما تكرب لاتيا أرغب أفنجرني بلا دي فنجر إيماني ده فنجر لاتيا abin da training ana guje-guje ana tsalle-tsalle ana harbe-harbe wannan duka yana daga cikin karantar wa annabi shi yasa shi annabi malami ne a gida za a da ilimi malami ne a filin daga kwamanda ne na yaki kuma shugaba ne mai mulki mai karantar da qur'ani mai karantar da hadisi ko mai gabata ne mai kwakwai da ta suna na fannin da ake gudanarwa a nan sallallahu alaihi wasallam shi ne na daya to da haka ba kawai dan ta iya fanni ɗaya sai ka zauna ba tashi kuma ka koyi ƙarfi ka koyi dabarar yaki da hikimominsa wannan yana daga cikin karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallam har yana cewa ya fassara ayan nan da رجولهم ما استطعتم من قوة صحيح البخاري على إن القوة الرمي إن القوة الرمي إن القوة الرمي شرطني هربي شرطني هربي شرطني هربي يا وانت وسط عصيتنا يا هربي يتي يا كوم بنو إسماعيل في هربي تعبنكما ما هربي يا بقى كما أرسل واجهة وانا إكو يهربي ينسكتي بايا ترين حيا من تعب وما تعرفش wanda bai taɓa koyo ba a wani babu shi kuma ya fita wanda ya tsaya manta sun ga ayar akwai mu'jiza ta alqur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake karfin muharbi kun ga duniya ai yanzu harbi ya harbi da bafa harbi da kibiya harbi da maki harbi da harsashi harsashi ne kuma yanzu ake ta kara har duniya ta kare wa rajin da kera harsashi shi ake ta kara wa fasaha harsashi in ana harkashi dan kankani wanda bai kusa kan dan yasa ba kai ba ana yin harkashin da sai da tirela ake da kofi ko a gani haro da kamfanin suka suka su harkashin dan har ba su aiki tun ana harkashin da zai kashe mutum daya ana harkashin da zai rusa gida daya yanzu an fara tsira harkashin da za su shafi duniyar gaba ɗaya harkashin da suke ɗauke da goma kafin ba abin nan abin nan abin nukiliya wufan da ake amfani da su chemical weapon mugayen makamai ne wanda suke ɗauke da har ba za a kawai in ya fashe suna karanta a wata mujalla a wani layi a intanet suke faɗar ɓarnar da makamin amerika ya a hukumar da na gabaki a 1946 wanda shi ne kawo ƙarshen yakin duniya na biyu japan ta zama suke bala'iya a yakin amerika suka yi shawara bayan da za a yi maganin japan sai an ɗauki wannan mugun makamin an jefa mu suka jefa a manyan biranen su guda biyu a rana guda kawai an kashe sama da mutum miliyan uku sai da aka yi shekara ɗaya ana binne mutum shekara guda shir aka wata karfi mutum kan mutum mutum kan mutum ana binne mutane kawai ana ɗiba da tebur ana ɗiba da da da bulldozer ana zuba a rayu har yau tasirin wannan bam din yana cikin biranen mutanen garin munin su ya faru kuma ana haifar su da wasu irin halittu waɗanda suke wato ba irin cikakku na mutane tun daga wannan lokacin jaban suka kulle kofar su ba shi ta ba fita suke kake rike da su bayan da suka gano wannan makamin suka kera suka kana wa duniya mu ma mun mallaki mugun makami to duk wanda ya mallaki mugun makamin nan ana zaman lafiya ne domin ana tsoron in ya jefa ba ta sa ba ce kan kwayoyin ne na cuta za ka bi iska akwai mai kashe ruwa in aka jefa shi duk inda ruwa ya tsaya mutu don ko ruwa ya mutu duk mutane sun mutu zai kafar da ruwa ne gaba daya akwai mai lalata abinci akwai mai kashe duk wani abu mai rai banda mutum zai kashe kanunku awakinku kajinku zabunku agwajinku da abin da za ku siya musu akwai mai lalata kasa har ciyawa da bishiyoyi duk su mutu wani ya bushe ya dawo sahara akwai wanda zai haifar da mura cikin alkamara akwai wanda zai haifar da ainihin wato zazzaɓi cikin a samu da zazzaɓi akwai wanda zai karya lafiya akwai wanda zai zo a jirgin daga mutane suna bushewa da ke sa da kafarai suka mallaka sai suka ce a sa doka domin yanzu wanda suka rage kasashen musulmi ne sai Allah ya ce mace mu aka samu wani mutum a ƙabili ku za ce a ƙabili a hausa ba hausa wani mutum ne shi ma na bincike eh sunansa Abdulkadir Khan a Pakistan shi ne musulmin da ya kirkiro musulmi wannan kuma shi ne sun kai tabbata a duniya musulmi suna da mugun makami Pakistan kadai a duk kasashen musulmin duniya ita kadai take da mugun makami sauran kasashen goma sha uku da suke da shi duk ba musulmi bane yasa aka hana Saddam ya mallaka aka hana Iran ta mallaka aka hana Syria ta mallaka aka hana Libya ta mallaka balle mu da mu ma isa ba
قال أبو هريرة رضي الله عنه ما رأيت أحدا أسرع لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده أبو هريرة ban taɓa ganin mutum mai saurin tafiya ba kamar annabi sallallahu alaihi wasallam كأنما الأرض تقوى له kai ka ce naɗe masa ta ake yi ana matsayi inna la najhadu anfusana sai ka ɗauka ainihin mu hakika muna gajiyar da kanmu وهو غير مختلف في كل باب علامة جديدة تعرفي ثم لا تجيء تعرفي في موسى يسمى فاشي شوف ايكو وقت القمر أبو يتكيع جيد أو قدو بابا وفي صفته عليه السلام أن ذكته كان تبصما جارية تمر المسلم هل لتاتي أكل أكل جارية النبي صلى الله عليه وسلم أكل لتاتي أكل كوكا النبي صلى الله عليه وسلم سمعنا أنا في رسول الله إذا ثبت in saba sama'an in zai juya yakan juya wato duka ba zai wani kai kai tsaya haka ba in sai kira ki sosai wani wani gaba daya wai za mu ta mata ta allu'a in kuma yana tafiya yana tafiya da tsira ba tsira irin ta dole ba in wani mun ji wani state zai kwatanta wannan sai ce wani irin tafiya tulu kowa ko tafiya ke yi za ka yi ce yana tsalle jik a haɓa wannan kuma wani abu ne daban tafiya dai wacce take dai ba yana haɗa hanya ba ba kuma yana son duka ba ba kuma yana takama ba ba kuma yana nuna cika ba tafiya ce ta mazaje wanda da kagan ta kagan akwai kinsa akwai kwarjini kuma akwai tawago da zangan da ta annama ya hakko min samadi sai ka ɗauka sakkowa yake daga dutse muna son mu gane wannan tafiyar mu je tudu kan da mutum ya kawo ba gudu ba ya kawo kamar yana tafowa daga tudu kana tafowa daga gangara ba kana gudu ba kana kowa da gangara ya tafiya take saka saka aka ba ta tafiya alama kuma kana dan daga ba ta kama don kai ka kama ka ba ta je zanewa in kuma ka tafi a hankali ya ta iya rikitowa in kuma ka tafi da gudu iska da zangare ta iya kara ka ka tuntura to da haka sai an yi sakamakon san an bude shi da shi wata ran ka je ka hau tudu kamar goron dutse a ga na tara irin wannan ganga kamar goron dutse ko wani guri haka sai ka taho a hankali ko dutsen magon ko na bambai sai ka dinga tahowa to za ka gane ma'anar ina ta ka tunkuru to wannan shi ne hadisi na karshe a cikin wannan babi na رجاءة عقله وفصاحة لسانه صلى الله عليه وآله وسلم الله يقال وانا صنع النبي الله يثبت الدموع كان سنة الله يوكا كمسلم يوكا كمسلمين الله يتسكن تكافر يتسكن تكافرين Allah ya taimaka wa dukkan masu taimakon addini da hankalinsu ko da kudinsu ko da tunaninsu ko da ilimin Allah ya kare mu da karewarsa Allah ya azurta mu da azurtawarsa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum ko kuma wasu yawwa waɗanda suka kama kansu suna cewa an fara suna ina da yawwa da cikin wannan gari sun san su kuma sun san inda suke suka da ya dace su ɗauki ɗaya daga cikin karatu da ake a wannan masallaci domin gabatar da shi a gidan rediyo ko kuma gidan rediyo da ke cikin wannan gari na a kuma ɗaya da yawwa suka sani wannan hasa haka da ke kuɗi babu da wata rediyo wanda za ka fahimci karatun malaman ku ta gabatar da shi domin mata da ɗan kuma wanda suke wannan gari ko kuma suke wannan kasa ko wannan nahiya ta mai tafiya Afirka domin amfana wannan karatu da malaman mu suke yi. Ba za mu taɓa yana ta aka mawu kaɗai ba a farko na tafi ko mu zama saurara mu ci. Dan kuma mu ci sauran wurare ba su amfana da wannan faɗakarwa ko kuma kira da malaman mu suke yi ba. Sai ɗan uwa suka ga ya dace a ɗauke da cikin karatun da ake a wannan masallaci domin sanya shi gidan rediyo da ke cikin wannan jiha ta ko kuma rediyo da ke cikin wannan jiha ta mu. A tukar yin matsayin na faɗa a baya sai haka na faɗa shi ta kuɗi. Dole ne sai ka zo na zo mun haɗu gaba ɗaya. Mun taimaka wa ne don uwa masu wannan aiki kamar yadda aka yi cikin kalilin da ya gabata. Kowa ya ji daɗi kuma zai fito da shi suwa ya fi kuma ya ce ya ji daɗi. ya kamata ka tunanin kai wasu gudunmawa ka bayar domin gaba ta gaba da in dai da kake ce kuma ya dace a yi uwa da yanin halin da ake ciki a yanzu game sa karatu malam wanda ke gabata a wannan masallaci na littafin hakima wannan kudurin da aka yi kenan ni da aka yi kenan kuma muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ba mu nasara kan haka yanzu magana da ake ciki a samu da Allah da shugabannin gidan rediyo masu gaba masu gudanar da abubuwa a wani suna samu a inda da suke da cewa na kudi shi ne yana dubu ɗari da sassu a da bakwai da ɗari hudu da arba'in da biyar a yanzu wani da kuke ciki mana da naira dubu hamsin a hannun a ɗaura ne wani dubu ɗari da saba'in dubu ɗari da bakwai da ɗari da arba'in da biyar wanda su ne abin da suka rage kuma kan ne za a yi kamar wata abu kenan saboda haka wanda ya dace a gaya kuma a halin da ake ciki sai Allah ya kika ya ce mutum wani mutum da zai ɗauki nauyin iya wannan sauran kuɗi in kuma ba haka ba duk wanda yake da gudun mu wata domin shi ma ta a kai masa to ko ba a mutum da ke game da wa'anda suke shugabannin wannan masallaci ko kuma ɗan uwa da suke a kasuwar sabon ne na ɗaya ne akwai shi Ibrahim ne ya tashi a wannan masallaci na biyu akwai kasu da kakano na uku ga Ahmad muna tare da shi na wuri wa kwari mai magana bayan haka ina da kun samar da yin kuma ina mutu akwai a da mutum ke mai magani wani ta da samar da yin ta kira shi da ta hanyar da take kanar tonga ta shiga ta wannan goma su ce da layi na kai ina jin zuwa ne suka kuma kuma san da za ta sami ofisinsa kuma ita ce ne saboda haka yan uwa su ce wa ta biyu ba gobe da Allah ne mu kuma wannan abu ya ci gaba kuma da azumi an zo a ci gaba ta ci gaba da sa ba dan masu da zai suna da ba samun sakamakon kudi bayan da baya mana kyauta kuma mu ne masu ba ba masu ce mu na yi magana da suke baya wata ashirin da talatin da hamsin da ɗari da dubu ne da dubu dubu goma su ce wannan ayyuka saboda haka muna muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya adaba mana ya taimaka mana mu ga wannan abu ya ci gaba ba tare da yankewa ba saboda haka na son da ɗan uwa duk wanda yake da hali yake da iko in mutum sai zai zama da masu kuma in ta sa ma ko rabu da za a yi bayan wannan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sallama a gurin ta aka yi ko ba ta da asali a cikin tafan fito da muke karantawa tun daga kawai har zuwa muktasar haka tafan hadisin da muke karanta tun daga al'aba gunan nabawiya har zuwa sahihul bukhari haka tafsiri tun daga jalalain har zuwa tabari don haka magana ce ta kullum ka ba ta da kuci wanda yake ya halatta mutum ya sama yasa surayya surayya yawa mummunan suna bane duk suna da yake da ma'ana kuma bai ɗauki abu uku ba za a iya sa mutum na ɗaya kai ya zama yabo ne kan sa a cikin suna a sa mutum kan su jini waye jini wani abu da ake sawa ko na ƙabila wani na biyu kan ya zama ma'anarsa ba ta da kyau kama sa mutum tashin hankali ko rigima ko fitina ko bala'i ko balahira kuma ko suna dai da akwai musiba da tashin hankali da rashin zaman lafiya a cikin ma'anar suna wannan na uku kai ya kama da wani suna da cikin sunayen Allah wannan in suna ya yadda wannan ka'idar za ta sa mutum ya sa da mutum ya musulunta ba wai suna za a canza ma ba ma'anar sunan za a tambaya mutum ya zai musulunta ya ce suna na John duka nan kada ka ci gaba da zama a matsayin ka na John wai John na haya mutum ya zai ce suna na Jabi ya musulunta ne ya sunansa Dauda shi ya zai musulunta ya ce suna na Jibo duka nan mutum gaba da kiransa Jibo ne Jibo Joseph Abraham da waɗannan sunayen sun na annabawa ne akwai kawai ana fitar ne da turanci Michael Mikhail ni shi ne Mikhail Solomon Jawa ko mutum ya zaka ce a sunan ka yake alheri dan sauka ba suna ba sai dai a sunan ka yake suna na fata na gari dan ce malam fata na gari na ko ko da wannan ba mummunan suna bane ko da haka suna ana sa mutum ne suna mai albarka amma in shi da kansa yake to ina so in sa sunan wanda da cikin annabawa ko kuma daga cikin sahabbai ko a cikin sunayen annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda bai ke banta da su kawai ba akwai sunayen da yake banta da su kawai to wannan duk za a iya samu to da haka akwai littafi da yanzu da ya rubuta gaba ɗaya akan maganar yaro da sunayen da ya kamata a mai suna tuffatul mawdu' bi ahkamil mawlud haka ta samu wannan littafi zai warkar da shi wannan yake wannan a cikin waja'alna ba'dakum li ba'din fitna tasbirun wa kana rabbuka basira ita kamar wannan aya tana nuna mana duk abin da aka yi mana ne akwai kwarai abin da aya take nuna ma duk abin da aka yi maka akwai sai dai Allah aka saba da manzonka dan ba za ka fara batun da ba hakkin ka bane ba ta kaice akwai sako wanda majalisar ta'awun bayan du'a ahli sunna bayan du'a salafiyin suka umarci kowane dan uwa ya sanar a wajen karatunsa na abin da yake faruwa wanda mutane suna jin sa gefen jita abin da ya faru mu dai zaman ba wannan kasa zama ne na kaddara Allah ya kaddara haka mu yan Najeriya ne kuma mun gode wa Allah haka kuma inda muke sha'awa mu zauna a duniya in ba wajen aikin haji ko wajen annabi za mu je sallallahu alaihi wasallam a Madina ba mu je mu ziyara masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ko mu je ziyara baitul maqdis ko mu je ziyara masallacin ya alfarma in ban da guraren nan guda uku babu inda muke jin yana mana daɗin zama fiye da inda Allah ya halitte mu ya ajiye mu wannan ƙasa samu Allah ya masa baiwan abu biyar na ɗaya Allah ya ba mu fadin ƙasa wanda malaman geography suke cewa muna da fatan tsafai a kilomita miliyan ɗari tara da ashirin da biyu da ɗari bakwai da sittin da takwas fatan tsafai a kilomita. Kun ga da ba babbar ƙasa wacce za ta ɗauke mu komai yawan ko mun yi iyaka da ƙasashe guda akwai Chadi, akwai Cameroon, akwai Niger, akwai Benin, sai kuma ruwan Atlantic Ocean. wannan su ne kasashen da muka iyaka da su guda hudu da kuma asilan su kwanci. Sannan muna da mutane wanda a kirkar da aka yi na alif da na 2003 muna da mutane miliyan ɗari da miliyan talatin da uku da dubu ɗari takwas da tamanin da ɗari bakwai da hudu. Kirkar da aka yi na 2003 adadin mutanen da ke Najeriya kamar yadda suka faɗa. Na uku Allah ya ba mu ilimi bayan fatin ƙasa da yawan jama'a Allah ya ba mu mutane masu zakati da ilimi. Wannan ya sa akan fita ƙasashe wasu su karatu a nan wasu su fita ƙasashe su je su kara karatu na ilimi da na addini. Har ta kai a wani bincike da aka yi a intanet cewa wanda ya kirkiro intanet din gaba daya international networking wani yaro ne mai suna philip kuma daga kabilar gida ya fito bayan kare yakin biyafara aka tsince shi akan hanya ai rushe gidansa da iyayensa sai da kowa shin su suka tafi karkashin kula majalisar ɗinkin duniya aka kai su amerika suke karatu wannan yaron shi ne allah ya masa wannan baiwa ya kirkiro international networking na intanet yan najeriya ne yanzu haka a wani lissafi da aka yanke ana da likitoci haifafun kasan nan sun kai dubu goma a waɗanda suke aiki a kasashe daban-daban ƙwararrun likitoci consultant kun ga ɓangaren ilimin zamani kenan ɓangaren ilimin addini Allah ba mutane masu baka'i duk inda 'yan Najeriya suke karatu a jami'o'i na duniya kamar jami'ar da Islamiyya da suke Madina da Sudan da wasu kasashe duk inda ka ji za ka gan ana jarabawa da suka zo da kasar waje za ka samu ɗan Najeriya suka yi kokari ko zo na ɗaya ko na biyu ko abin da ya kama da haka. Sannan ɓangaren Alƙur'ani an samu wani ɗan uwa da yake tare da shi a majalisin Birget Ibrahim Adhama ya taɓa zuwa na ɗaya a fiska ta Alƙur'ani da aka yi ta duniya gaba ɗaya na fi hadda da tafsiri. Wanda ire-irensa da yawa waɗanda sun sha zuwa na biyu na ɗaya a jaka daban-daban da aka yi a duniya. Duk kuma 'yan Najeriya ne ko musulmi ne. kun ga Allah ya mana arziki na ilimi shi ne abu na uku na ɗaya faɗin ƙasa na biyu adadin mutane wanda sun kai miliyan ɗari da miliyan talatin da uku da dubu ɗari takwas da tamanin da ɗari bakwai da hudu to kuma ga ilimi na hudu Allah ya ba mu tattalin arziki wani masanin tattalin arziki yake ga mana cewa abubuwan da ake wato mineral mineral resources abubuwan da za a iya fita da su waje su zama kuɗi ko su zama arziki a duniya in ka ɗauke fetur muna da irin wannan ɗaya bayan ɗaya kai ɗari da goma sha wanda duk aka kai shi duniya za a samu kuɗi ta hanyar sa ko dai wanda ake nomawa ko wanda ake yake fitowa haka kawai Allah ya fito da shi ko kuma wanda ake tebowa a ƙarƙashin ƙasa iri daban-daban wanda muke da na biyar yawan ƙabilu har yanzu ba a tantance iya adadin ƙabilun da suke zaune a Najeriya ba wani lissafi da aka yi a baya an ce ɗari uku bincike ya tsara aka gano wasu masu jin wani yare daban kali yanzu muna da adadin kabilu wanda ake da su a rubuce na kowa kuma Allah ne suna masu jin yare daban-daban tun daga kabilar da bata wuce mutum dubu goma zuwa dubu hamsin wanda suke muna da jin yare daban-daban har kala ɗari hudu wanda kasa ɗaya ne a duniya suke da wannan to mu muna da wannan to abin da muka rasa tare da wannan arziki da Allah ya mana guda hudu banda wasu biyar biyar banda wasu ragowar arzikan shi a nan jinjin in aka lissafa ku za a gano abin da Allah ya mana muna da addinai uku a ƙasar nan akwai addinin musulunci wanda mu shi muka yi imani da shi kuma shi kaɗai ne muka yarda addini a wajen Allah akwai kiristanci akwai kuma masu bin addinin magudanci musulmi a littafin da aka yi su suke ɗaukar kaso mai yawa a duk faɗin ƙasar nan masu bin su a yawa a dinance su ne ainihin a kiristanci sannan masu addinin magudan wannan ƙasa ta ranar da basu da izu umarce ta shekara sittin da alif da ɗari tara da uku zuwa alif da ɗari tara da sittin shekara hamsin da bakwai ya ba da mulki yau kamar yadda ake faɗa mun yi shekara arba'in da hudu a watanni da samun yancin kai rigingimu sun yi ta faruwa daban-daban wani da sunan addini wani da sunan kabilanci wani kuma da sunan siyasa wani da sunan juyin mulki abubuwa daban-daban sun yi ta haɗa rikici a ƙasar nan amma duka an yarda abu rikici ne matsala wanda ba a iya warware shi da sauri kamar rikicin addini domin ta harka ce ta na yarda na aminta na gane kuma zan mutu a kai inda ake da irin wannan idan ba a samu abu hudu ba to lallai rigingimu za su dinga faruwa na ɗaya shi ne adalci na biyu tsaro na uku yanci na hudu wato ainihin kowa da sami ainihin wato nutsuwa a ba kowa yancinsa na ƙasa arzikinsa na ƙasa a bai waɗannan abubuwa guda hudu suke tabbatar da zaman lafiya a ko'ina a duniya to na ɗaya adalci waɗannan duk sanda abubuwa suka faru ba a yi wa musulmi adalci ana zalunta musulmi da yawa a cikin abubuwa da suka faru a ƙasar nan mun kirga mun lissafa ba lokaci na karanto muku da jinjimin da aka yi a Najeriya guda goma sha biyar da asalinsu da masajinsu da ranar da abin da ya faru da dalilin kayan duka waɗannan rigingimu da muka ji haɗe zuwa wannan rigima ta ƙarshe wata ta faru a jaf ta yi rinke ta yi kano duk bincike ya tabbatar da musulmi da wanda ba musulmi ba cewa ba musulmi ne suka fara tada wannan rigima suna zaune lafiya ne aka tsokane abin da ya faru a jaf da yawa tun daga standard jaridar standard wasu suna ji annabi da loli da su ise da sufa da su jiske bangaren rubutu rubutun jaridu kenan da rigingimun da suka fara a wasu turare duk in ka duba tarihinsa da littafin su duk abin da aka rubuta a kai wanda ya zama an yi da kwamentin dinsa to musulmi za ta kokara wannan rigimar ko har yau ba a daddara ba ana nan ana ci gaba da shirya makirci wanda mu mun samu cikakken bayani a kan shirye-shirye da aka haɗa da wasu mutane da suke zaune a ƙasar nan ƙasar Amurka a kan yadda za a yi maganin masu kishin addinin musulmi. Domin kamar yadda suke faɗa, babu wata ƙasa a duniya tun mulkin mallaka suke cewa ba wata ƙasa a duniya in ban da wani ƙauye a ƙasar Yaman. Babu wata ƙasa da suka mallaka wasu suka samu mutane suna riko da addini a duk faɗin duniyan nan kamar arewacin Najeriya. kamar ta batun ko sun sa addinin ko ba san shi ba ko sun dauki ne addinin ko ba abin da suka dauka ba shine addinin ba an je yi imani da addini ko da mutum yana so ya cuci mutane yakan shigo da abu da sunan addini saboda ai yarda da addini sai ya cuci mutane su dauke shi a matsayin addini ko ba haka bane to wannan yasa suke ta tunani cewa akwai wani abu wata baiwa da Allah ya wa kasar nan sakamakon karatu da yake sani a kasashen waje da cikin gida ana ta samun malamai ana samun shugabanni wanda za su taso nan gaba su rike kasan nan sai ka samu shi yana ne bisin amma ya haddace qur'ani kaga nan gaba za a yi bisin kenan hadisin qur'ani wanda zai ma siyasa da sunan Allah sai ka ga mutum yana karanta physics masanin addini sai ka ta physics da sunan Allah wanda yana karatu a can da sunan Allah to irin waɗannan mutane suke tunani nan da shekara ashirin mai zuwa wannan karatun da ake sani ya ɗan suna tasowa da irin wannan manufar da wannan dalilin za a samu sanin ko an yi ko an sai suke ga abin da za su karya abin shi yanzu to mun samu tun wajen shekara ɗaya da ta wuce aka rubuto cewa kowane gwamna ya rubuta sunan dukkan wasu malamai da suke cikin wanda suka taɓa zuwa ƙasar wani shekara da dukkan wasu malamai da suka karatu a cikin ƙasa da duk wani limami da yake kutuba wanda kutuba ta take da tasiri da duk wani malami da yake karantarwa in dai har mutum ɗari na taruwa suna fahimta a rubuta sunansa da duk wata makaranta da ake karantar da addini da ilimin zamani da duk inda mutane suke taruwa da suna addini majalisi ne ko makaranta ko masallacin juma'a matan aure ne ko yara mutukar an ga suna da hijabi kuma an ga suna da wata manufa a rubutu to Allah alam wanda suka gaya mana labarin sun ce gwamnoni da yawa sun rubuta mana wasu kuma ba mu ji labarin sun rubuta ko ba su rubuta ba a kaje an ga fayil fayil da sunan malamai da dukkan abin da ba ta bato a gano mana fayil wani abin ma kai ba ka tashi gaba da kai ba amma yana na rubuta a cikin fayil motsin ka inda kake cin abinci sana'a ga majalisosin ka awa nawa kake ka tashi a rubuta to ba zai yi haka kawai a zo a dantse ka ko a kama ka ba dole abin da ake shiryawa yanzu a tattana wasu taraku ko wata ɗan shubaha ko wani ɗan dalili wanda zai sa a dandance malaman sunna wanda ake ga sune haka yi ragowar ma suna tafi ba malamin da za a kama yanzu ko ina ko da yake yi in dai gwamnati ce ta kama da shi da ita ko kuskure yake ai da ita ma ita ta fi ma kira ka ba za ta kama mai kuskure ba duk malamin da ta kama ko da ita yake ko da yake ko me yake yi duk gwamnati ta kama shi ba wani abu aka gani zai tada hankalin mutane ba kawai wata manufa ce to an kama shi ne saboda addini kuma kai ma kana shi to sai abu ya faru kwanan nan wanda litinin malam muhammad na zuci inuwa ya mun waya yake gashi a bakin jirgi sai wasu sun zo za ku tafi da shi leda bayan tafiyar sa mun yi bincike sai muka gano me ya faru sai wasu suka zo hada da leda suka tafi da malam da jiko wanda ba shi kadai bane akwai wani muawiya wanda kan ɗarikar kadiriya ne kuma kadiri a gidan kadiriya da kuma wani mutum da ake kiransa Haji Jalla Damagu wanda shi dan kasuwa ne ni ba taɓa ganin sa ba ban ma san inda yake ba a duniya ba na ji kira duk labarin sa dai yana taimaka a ɗalibai suna yin karatu a kasashen waje kamar Sudan da wasu kasashe muna jin labarin sa cewa mai taimakawa addini to bayan mun nemi labari daga wajen security sai muka samu labari cewa wai abin da ya faru akwai shi alaji jallar ya taɓa nema cewa akwai makaranta a sudan akwai a murtaniya yana kai ɗalibai in akwai mai sha'awa ya ba da sunansa tunda malam da sun haɗu da shi a sudan sun yi karatu a wata makaranta sai ga ta hannunsa zai sanar haka ma da sai sanar yake duk mai sha'awar tafiya makaranta an samu wani mutum zai ɗauki nauyi kuma sama da shekara ashirin kamar da muke jin labari yana yin wannan aiki yana kai mutane cutar ne duk da yawa suna nan a cikin garin nan wajen sun zama manya wasu ma suna rike da manyan mukamin gwamnati wanda mun ji labari shi ya ɗauki nauyin su suka je kuma ya gina katon laburari a Kaduna ya zuba tafai na addini ana zuwa ana karatu. To da muka nemi bayani sai aka ce mana ai Amerika wai ta yi menene wai ta ce a akwai wata makaranta wai ta allo makaranta allo ce wai aka yara da shi ne kuma ita amerika ta rubuta a kotun najeriya ita labarin na su kasan ya zikin bayanin haƙƙi wal batin ne haka dai muke ji a kafafen watsa labarai ana faɗa amerika wai ta sanar cewa akwai wasu suna kai wasu yara wani ƙauye a cikin murtaniya ana musu tirenin ɗin tanzimul ka'ida to wannan shi ne abin da muka ji ana yada a kafafun masu labarai wasu kuma su ce a'a an kai yara makaranta wanda mu ba mu da wani cikakken labari amma mun tambayi yaran waɗanda suka tafi ta hannun malam na bibi ko suka samu wannan sunan suka je karatun allo sun tabbatar cewa makaranta ce ta allo ake yi ta haddar alkur'ani ake a wannan ƙasa da kuma haddace da ta na larabci su abin da ya sa suka taho wahala ce da tsawa kasar tana da tsananin sanyi tana da tsananin zafi ko ba su saba cin irin abincin gurin ba wanda ya sa suka nemi sai sun dawo to sai labarai da su suka san yadda labarin yake mu ba da cikakken hakikanin yadda labarin yake kamar yadda kuke ji mu ma haka muke jin sa kawai to sai muke mamaki ya za a yi a kama mutum saboda ya tura yaro makarantar allo museniya maganar makarantar allo a arewacin Najeriya ko a Afirka ta yamma wani sanannen abu ne mutane suna shigowa daga Nijar su karatun allo wasu daga Najeriya suna shiga Nijar su karatun allo wasu daga nan suna shiga Kamaru su yi daga Kamaru suna shigowa nan su in ka kwantsi wajen karatun alkur'ani da na allo sanannen abu ne tsakanin waɗannan al'ummatai bai taɓa zama doka a Najeriya ba mutum ya yi laifi don ya kai yara suna karatun allo wannan ba laifi bane in kan da dai nema hikima da kuma dai mai neman kankan ainihin duk abin da ya gani sai shi ne ba da ya ce in dai har dan zuwa karatu ne mu a gurin mu wani da ba wani maganar laifi na zuwa karatu domin duk kasan nan ana fita karatu akwai masu zuwa Abuja karatu akwai masu zuwa Sudan karatu akwai masu zuwa Ingila karatu akwai masu zuwa Amerika karatu akwai ma wanda suka je rata suka yi karatu suka dawo suka ce Allah ƙarya ne kawai suna nan da su a jami'o'i har suna yin magana su ce ba Allah kuma rata suka je da ƴaƴan musulmi ne suka koyo kafirci a kan suka dawo akwai kiristoci da ake ɗiba su tafi ƙasashe Jerusalem ina ne su je su training su koyo kiristanci kuma su zo su haɗa fitina a Najeriya ba mu taɓa ji an kama wani da sunan wai ya ji kasa wanda ya sa su to saboda haka sai muka ga babu wani abu a cikin wannan sai kawai wancan tarban da aka ja mana cewa ana so a samu alaƙan mu da komai ɗan ƙanƙanta wani abin da za a kace da shi a jirawa musulunci da musulunci wannan ko da ta wata alaƙa ba in ma alaƙa ce ku